الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقودة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لأزمي يوم الصبر ترى أقوم بوسط رمضان ترى تدخل إلى حدود أربعين دخول هجرة منذ صلى الله عليه وسلم لدى مكة ومدينة wanda kuma ya yi muwafaka da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Alhamdulillahi muna jaddada godiyanmu ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yau ga mu mun samu goma ga watan Ramadan a cikin azumi mai albarka. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karɓi azuminmu. Allah ya karɓi ibadanmu. Allah ya tsara mana al'amuranmu ya gafarta mana zunubanmu, kurakuranmu, laifukanmu, manyansu da ƙananansu ga baki ɗaya Allah muna roƙo Allah ya fi mana su, Allah ya fiya mana bukata, motsayi da fitintunu da bala'i da suke fama da suke damun al'ummar musulmi take fama da su, Allah wa baki subhanahu wa ta'ala ya yi mana. Alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi, ba mu bushe ba muna tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sayyidina goni durma wanda yake nan kasuwan shanu muna cikin tafsirin surat hud alayhi salam ajiya mun kammala tafsiri a game da kissa ta annabi nuh alayhi salam mun bi kissa marar da Allah ta'ala ya ambace ta a cikin waɗannan ayoyi daga farko har ƙarshe har muka zo muka ga yadda Allah ta'ala ya halaka ya halaka wancan al'umma na annabi Nuh alaihi salam a ƙarshe bayan Allah ta'ala ya halaka su ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id malaman tafsiri suka ce bamiri na wa ma hiya dinnan yana komawa zuwa ga duwatsu duwatsun da aka jajjefa da su wancan al'umma an hallaka su bayan an kwashe su daga ƙasa an kai su sama sannan aka juye su yin wannan azaba da waɗannan da waɗannan duwatsu bai nisa ba ga azzalimai sai ya zama to azzalimai a nan ina ana nufi da su kuffaru makka quraish wato yadda aka hallaka wancan al'umma aka kife su aka tura musu ruwan duwatsu daga sama ya halaka su to wannan ƙuraishawa ma su ma kafuran makka abun bai musu nisa ba ba su karfi ba su fi karfin haka ba idan ba su ji tsoron Allah ba suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama to ai so ma irin haka ta iya yi wa faru da su wasu malaman tafsiri suka ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan zamiri yana komawa zuwa ga alƙaryun na Sodom wato birane da ƙauyuka na su Qurayshawa na su al'ummar Annabi Lot wato biranen su da wuraren zaman su bai kasance ba yana nesa daga waɗannan azzaliman Makka suna kai kawo suna wucewa akan garuruwan su suna gani kamar faɗin Allah ta'ala ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا أي تبسوا قريشا وسنزوا شيوا أجمد ونن القرية دا أكيمة ممن الروى ممن عذابا ندوى القوبة ينقاشي صنخيس سما sun wuce daga gare su sun da abin da ya faru da su ba za su ɗauki darasi ba in ji ubangiji ta'ala ili da haka Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wannan kissa saboda al'umman tarazana al'umman ta shiga tsaitsayinta irin wannan zunubi na fahsha da al'ummar annabi lot ta yi sa wannan zunubi ya monana yana daga cikin manya-manyan laifuka hadisi yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi yake cewa ahwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi lutin mafi abunda nake tsoronta abunda nafi tsoronta ga al'ummata shine aiki irin na al'ummar annabi lut alaihi salam ina wa al'ummata tsoro sosai da sosai game da wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta tsinewa yayi ta tsinewa yayi ta tsinewa har so uku a jere ga duk wanda yana irin wannan aiki Allah ya kwashe masa albarka shi yasa malaman duk sun yi ijma'i akan cewa wanda aka kama yana wannan aiki to hukuncinsa shine a kashe shi a kawar da shi daga doron ƙasa من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول يا النبي صلى الله عليه وسلم wanda yayi aiki aikin na al'ummar annabi lo luwasi miji ya afka wa miji dan uwansa annabi yace ku kashe wanda yayi da wanda aka yi masa gabaki daya sannan Abdullah ibn Abbas yake cewa maganin su shine a samu beni mai tsawo sosai ko a samu wani dutse mai tsawo sosai daga saman dutse ko saman benin a tura shi daga sama ya faɗi sannan kuma a biya bayansa da duwatsu kamar yadda aka yi wa annabi a mutanen annabi lokacin alaihi salam tun da dai ba za a yi a kai sa har sama can to a kai sa saman dutse mai tsayi sosai ko kuma saman wani beni mai tsayi sosai kuma a tura shi daga sama ya faɗi ƙasa sannan a dinga binsa da giya da duwatsu har ya mutu saboda wannan shine maganinsa malaman suka ce wannan ta'asa ta wannan aikin da al'ummar annabi ta yi ta tun daga lokacin da aka halaka su ta riga ta bace ta koya a duniya ba a taba jinta ba ba a taba sanin ta ba sai ta sake ullowa a zamanin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musamman a zamanin mu ne yanzu zaka ga wannan ta'asa ta addabi mutane a wasu wurare nan ma dai duka alhamdulillah waje musulunci ya jiri jare al'umma alhamdulillah duk da wannan yadda muke ganin kurakurai wajen wannan ya ɗauki albarka saboda wasu wurare shi yasa wataƙila ma wani yana mamakin ta saboda bai ganta ba bai san ana yin ta ba amma wasu wurare ana yin ta ma bainar jama'a ba ruwansu wasu ma ƙasashe wasu suna kilemin haƙƙi ne na bani adama har ma suka dago wannan motion na cewa lalle lalle kowace ƙasa ta yarda cewa namiji ya afka wa miji dan uwansa it's a right nasa ne wato haƙƙin sa ne yayi wannan aka kawo irin wannan ke aka sa mota cikin sanatoci na Najeriya anan ana zo zo na sai approving Allah da ya rufe mana asiri ba yi wannan ba kuma Allah ya ƙara rufe mana asiri amma da ba a yi ta ba haka ta zama doka ba amma dai kuma dai Allah ya ƙara nufi asiri abu dai kamar yadda aka sani wannan tsiya ba yadda ba a yin ta ana yin ta ne sosai da sosai kuma Allah ya rufe mana asiri ya dan uwa musulmi ka tuna wani abu daya idan laifin zina a wajen Allah ta'ala ya kai matsayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk inda ake zina to wannan al'umma sai Allah ta'ala ya tura musu wani cuta da rashin lafiyar da da babu irinsa kuma wannan cuta ba za a taɓa samun masa waraka ba ko magani laifin zina kenan to in laifin zinan da bai kai laifin luwaɗi ba ma Allah ta'ala yana kama al'umma ya jarrabe ta da rashin lafiyar da ba a taɓa yin irinsa ba ina ga wannan laifin da ya fi wancan in al'umma tana aikata shi wani irin bala'i ba zai same ta sabili da haka Allah ubangi subhanahu wataala ya tsarkake asamu ya karkata daga al'ummarmu daga wannan ta'asa tabbas babu makawa babu shakka wanda yake wannan abu tsinanne ne ba kuma kowa ya tsine masa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne ya tsine masa saboda haka wannan albarkan sa an riga an kwashe ta tun daga kasa har karshe ba shi da amfanin komai Allah ya rufe mana asiri shi da Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana wannan kissa saboda mu wa'azantu da ita mu dauki darasi to kissa ta kare sai kissa ta gaba bismillah قصة النبي شعيب عليه السلام نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنفعوا المكيال والكلبان إني أراكم بخير أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أخلواتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله ɗan uwa daga nan ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana kissa ta annabi shu'aib alaihi salam wanda ita wannan kissa ma ita ma a zamanance an yi ta a bayan kissa ta annabi lut alaihi salam shi yasa ma shi makanta daga baya ta zamu karanta wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id saboda haka a zamanance a tartibance bayan annabi zuwa Allah ta'ala ya tura annabi shu'aib alaihi salam kuma shi annabi shu'aib an tura shi ne ga kabila da mutane guda biyu mutanen farko su ne kabilarsa su ne madiyan wa ila madiyana akhahum shu'aiba mutane na biyu kuma su ne makwabtaka makwabta wanda suke kusa da su malaman suka ce tsakaninsu akwai titi wannan wannan 'yan madiyan ƙabilarsa 'yan birni ne su 'yan kasuwa ne su wayancan kuma ashabul aika manoma ne su shi yasa inda Allah ta'ala yake maganan 'yan uwansa ne ƙabilarsa sai ki akhahu wa ila madyana akham shu'aiba inda yake magana wa'icin ashabul aika tunda ba kabilar ta ba ba famulin ta ba sai ki kaddaba ashabul aikata al-mursalin id qala lahum shu'aib ala tattaqun sai id qala lahum menene shu'aib bai ce ba id qala lahum aqum shu'aib ba saboda wancan al'umma ce daban wannan ra'ayi na wasu malaman tafsiri an gane da kyau shine anan Allah ta'ala yake magana yake cewa lalle muka turawa ɗan Madiyana ɗan uwansu Shu'aibu Shu'aibu alaihi salam da yazo musu sai yake da su ya qaumi ya ko mutane na u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru ku bautata wa Allah ba ku da wani abun bauta bisa da kankanta sama da Allah ta'ala Allah kadai shine wanda yake kankanta ku bai ku bautata masa Annabi Shu'aib balarabin annabi ne al'ummar samariya kuma dukkanin su larabawa shi yasa kasan su wurin zaman su ma suna cikin jazira arabiya wannan yanzu wannan jazira arabiya ta shiga a cikin kasar saudiya saboda haka shi ya rayu a kasar saudiya kuma kasar saudiya da kasar jordan suna makwabtaka shi yasa annabi shu'aib da al'ummarsa wajensu ya faɗo a cikin ƙasar Saudiya shi kuma lo da al'ummarsa wajensu ya faɗo a cikin ƙasar Jordan amma dai duk da waje ne wanda wanda yake kusan wuri guda ɗaya an gane da kyau wajen Maryam malama kuma wanda suke bayani a cikin da garin Saudiya tsakanin ta da da garin Tabuka garin Tabuka kusan kilomita 170 da wani abu haka an gane abin da nake nufi to ala ayyati hal su larabawa ne kuma suna zama a cikin jaziratul arabiyya Allah ya tura musu annabi shu'aib alayhi salam ya zo ya kira su zuwa ga musu tawa Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da ya faɗa musu bayan ya kira su daga tauhidi sai yake da su wala tanqusul mikyala wal mizan kada fa ku toye mudu da kuma ma'auni wato su sun kasance 'yan kasuwa ne amma kuma azzalimai ba sa kyautatawa ba sa yin gaskiya suna danne mutane idan za su yi awo ba sa yin awo daidai su ɗauki kwanon wanda take lankwashashiya ko kuma roban da aka danna ta daga ƙasa ko kuma a sa mara kyau a ƙasa mai kyau a sama wannan shine naqsul mikyal wal mizan al-mikyal shine abinda ana kilonsa al-mizan abinda ake awonsa duk da kusan abu ne wanda ma'anarsa kusan iri daya ko yayi kama da juna to aikin su ɗan kasuwa ne amma ba sa yin gaskiya suna kauye mu wala tanqusul mikyal wal mizan ke kada ku yi wannan wannan zalunci ne shiga a cikin haƙoƙin mutane kaga ya kira zuwa ga haƙƙin Allah ta'ala shine malakum min ilahin ghayru kuma ya nuna musu kada ba ku ce wai dan kun bautata wa Allah kun sarkace Allah kun yi tauhidin Allah kuna zalunta mutane tauhidi zai kire ku tauhidi ba zai kire ku ba in kuna so ku kubuta daga azabar Allah ku ba wa Allah haƙƙinsa ku ba wa bani adama ba haƙƙinsa shine ce wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku yadda ku toye mudu wajen awo ko teli kada ku yi zamba kada ku yi yaudara kada ku zoli mutumin da kuke saya masa idan shi idonsa bata gani ba idon Allah tana gani idan shi bai sani ba Allah yana sai yana da sani idan sai yayi shiru bai magana ba Allah ba zai shiru ba ولا تنقص المكيال والميزان yace inni arakum bi khairin yace ni kan tabbas ina ga akwai alaman alkhairi alaman wadata alaman arziki a tare da ku muddin kuka yi gaskiya saboda tunda Allah ta'ala ya albarkace ku ya ba ku kasa mai albarka ya ba ku wuri mai albarka kuna kasuwanci hankalinku a kwance to alaman Allah yana so ya baku alkhairi Allah yana so ya mutunta ku ya baku arziki tunda ya baku lafiya ya baku wuri mai albarka inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azab yawmin muhit amma kuma wallahi tabbas ni ina muku tsoron azaba nayi nayi azaba na idan za ta kewaye ku gabaki ɗaya babu wanda zai tsira babu wanda zai gudu sabili da ka wannan alkhairin da nake gani a tare da ku na arziki da wadata ga ku kun zama yan kasuwa ga ni'imar Allah tare da ku kada ku sa Allah yayi kushi a kanku ya kwace ya daga wannan albarka kuma azabar ta faɗo muku dan haka sunnar Allah ta'ala yake in ya sake sai yana so a gode masa in ya sake yana so a yi gaskiya amma in ba a yi gaskiya ba a gode masa to Allah ta'ala sai ya kwace wannan ni'ima shine abin da Allah ya faɗa cikin suratul nahl wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga misalin wata alƙarya wata jama'a a cikin wani gari sun kasance suna cikin aminci suna cikin kwanciyar hankali babu fitina babu tashin hankali babu talauci sai alkhairi kanat aminatan mutma'innatan hankalin a kwance ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin arzikin Allah ta'ala yana ta zuwa mata kashi-kashi mai yawa a kowane a kowace hanya kowane wuri suna samun wadata suna samun rahama suna samun kwanciyar hankali amma wannan alƙarya mai tayi fa kafara bi an'amillah sai ta butulce wa ni'imar Allah ta ki ta gode wa Allah ba ta yi ba ta yi gaskiya ba a cikin cinikinta ba sayarta da sayarwarta babu tausayi babu rahama shine kafara bi an'amillah sai ce fa azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasfa'un sai Allah ya dana mata wato rigar nyuwa wato Allah ya zuba mata nyuwa ba wai nyuwan da yake a koye ba nyuwa ya zama a bayyane kamar rigar da mutum zai saka libas al-ju'i kenan ba wai nyuwa a koye ba nyuwa ne a bayyane kana ganin su kasance su shiga cikin matsalar nyuwa fa'azaqaha Allahu libasal ju'i da kuma kaskanci da tsoro wal khawfi saboda ne bima kanu yasma'un saboda abu da sun kasance suna aikatawa to shine abunda anan annabi shu'aib alaihi salam yake faɗa wa al'ummarsa inni araku bi khairin wa inni akhafu alaikum adhab yawmin muhit tace wa ya qawli awfu al-kayl wal mi'al awfu al-mikyal wal mizan bil qist ya ku al'umma ta har yanzu ba ina jaddada muku cewa ku dinga cika mudu ku cika skeli ku cika awo ku yi daidai wa al'umma kaga ya hana su ce wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku rage skeli kada ku rage ku rage ma'auni kada ku rage shi in ba ku rage shi ba mayana menene ku cika shi a ya shiga ciki amma saboda ahammiyar matsala ya sake fito da abu barau-barau bayan yake kada ku rage kuma ya sake jaddada yake ku cika amma in ba ka iya ce maka karka rage mana menene ka cika amma ka ji mutum ya ce maka karka rage ba ka cika shi azan cewa yana so ka cika shi mai kyau ka yi adalci shine ma'ana ta'kidi da ya bayyana sake maimaita ana yazo da sifatul amri wa ya qawmi aqul mikyala walmizana bil qisti ku cika sikeli da ma'auni da adalci ba wai dan yaudara ba da zaba zalunci ba ku cika shi daidai la tazlimuna wala tuzlamun ku yi da adalci ba sai ku yi gyara ba dan ƙara gyara yaudara ne da zolaya an gane abin da nake miki da bil qisti ku yi daidai in kuka yi daidai din ba sai ku yi wani ƙari na gyara ba akai amma kuma kanku kun sa akwai matsalar cikawa shine kuna hadawa kuna lallabawa da da gyaran da za ku yi shi Allah ta nake ce bil qisti da adalci in kuka yi adalci jaran nan ba ta zama to dole ba a gare ku asali ma jaran da ake yi za a yi da ba daidai bane sai in shi mai abun ya nema hankalinsa yake so yayi ƙara gyara da ra'ayinsa wannan wani abu daban da amma kai mai tsaya bayan kun daidaita ba ni awo kaza ba ni shakade kaza kuma gashi ya auna maka baka kika kara mun ka bani gyara ba daidai bane amma in ka so suna yarda su bada gyara sun san cewa a wajen awo ba daidai bane amma in da suna baka daidai lokacin da ka nemi gyara ba za su yarda ba shi yasa Allah ta'ala ce wa ya qaumi awful mikyada wal mizana bil qisti da adalci sai ya ƙara da wala tabkhasun nasa ashya'ahum kada ku yadda ba ku rage mutane daga haƙƙinsu ku ba mutane haƙƙinsu in sun zo za su yi da abu daga wajen ku haƙƙinsu daidai wa daida kada ku zalunce su kada ku haɗa baki a kansu kada ku zo ku yi musu yaudara ku yi musu damfara kada ku ribanci dama da al'umma ta shiga a cikin kunci kamar halin da ake ciki yanzu ko kwanakin baya an ribanci wannan daman an yi ta cin riba Allah dai ya rufe asiri an yi abubuwan da ba daidai ba da yawa na taɓa yin hira kwanakin baya da wani ɗan kasuwa ya bayyana mun abubuwan da suke faruwa amma yake ni kan wallahi ba na yi amma ina ga makwabcina wannan yana yi makwabcina wannan yana wannan yana yi kaga wannan masifa ne bala'i ɗan kasuwar mu musulmai ne galibi amma kuma gaskiya halayenmu ba hali ba na musulunci halayenmu akwai cutarwa halayenmu akwai zamba akwai zamba akwai damfara akwai zalunci a ciki kuma muna ɗauka cewa tauhidinmu azuminmu sallanmu yana mana amfani ta gari a nan ɗazu mun karanta ya gaya musu cewa kada ku ɗauka haƙƙin Allah tunda kuka ce kuka bauta wa Allah kun zalunci mutane halas kun samu kun riba ko ku samu riba ko ku su ba samu riban ba riban shine ka ba wa Allah haƙƙinsa ka ba wa ɗan adam haƙƙinsa ɗan adam ko da ba musulmi ba yana da haƙƙi a kanka balle in ya zama ta musulmi amma ƴan uwa a wajen kasuwanci ta suna ribantar dama da al'umma take ciki na kunci ko na wani abu sai su ƙara kuntata musu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah duk wanda ya jibanci wani al'amari ya jagoranci wani al'amari na kasuwa ko na menene akan al'umma ta da nufin zai shaddada mata zai kuntata mata ya Allah ka kuntata mata ya Allah ka kuntata mata wallahi haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a sai kaga duk riban da ake ci babu albarka albarka ba wai dan abun duniya ka sa kaya mai kyau shagon ka sabon kasa ba kwanciyar hankali da natsuwa da samun ƴaƴa masu albarka da mutuwa da imani da samun haske a cikin kabari da tashi a gaban Allah da yardar Allah wannan ita ce babban albarka to amma ba ma yin wannan sai ana ribar da ka dubi lokacin azumin nan abun ya bani mamaki sati ɗaya zuwa azumi na nemi in sai wani abu wake misali misali zan bada fa shakaɗin wake 500 sati ɗaya zuwa azumi kwana kuma zuwa azumi da na je a cikin 500 da naira 50 an ƙara ba ƙera ba dalili saboda kawai azumi ya kusa ana gobe azumi to ya zama 650 a wasu wuri kuma 700 wane ne wanda ya ƙara wannan musulmai ne suna ƙara wa ‘yan uwansa musulmai a dalilin ne a dalilin musulmai za su yi azumi kuma za su buƙaci wa'annan abubuwa ‘yan uwa ina za mu samu albarka ina albarka za ta ishe mu to wannan shi ne halin da al'umma take ciki muna ƙuntata wa junanmu sai kuma Allah ya ƙuntata mana rayuwa karkake dan ka buge hankin ɗan uwanka ka ci riba a wani wuri za ka ƙara ci riba a wani wasu wurare wannan riban da ka ci daga wajen dan uwanka a wannan abu Allah sai ya kwashi albarka wani abu ayi maka wajen wata bugawa sai kaga duk jarin ka tafi a ciki a dalilin wannan riban da kai sa sai kai hasaran da baka yi tsammani ba to wannan shine iffa abinda annabi ruh alaihi salam ya zo yana yaƙanta da al'ummarsa wa ya qumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum sai ce wala ta'tau fil ardi mufsidin wala ta'tau kada ku yadda ku yi barna ku yada barna a doron kasa halin kasancewar ku duk inda kuka nufa sai barna duk inda kuka nufa sai tsiya a a kar ku yi wannan musulmi ba zai zama to makarnaci ba ne musulmi zai zama to mai gyara ne mai kawo gyara mai tausaya wa al'umma ba wanda yake jawo barna da takin hankali da kuntatawa al'umma ba ba halin musulmi ba ne ana gane abin da nake nufi wala ta'tau fil ardi mufsidin ka dubi kuntatawa da marti da barna da ake kawo kamar da Allah ta yake ba ba ba wa isa annabi su'aibi a wannan kasa lokacin kaga da babu kudi babu wannan transfer misali wani yake bani labari yake cewa ya zo siya zai zo kasuwa a gaban ɗan mai shago ya siya shinkafa ne ko ya siya hatsi ne ko ya siya matsara ne ko ya siya suga ne misali ba farin kuɗi a transfer zai tura masa misali zai siya akan dubu talatin sai tura masa dubu talatin ya sai abu a wurinsa kuma dama shi ba shi da kwarin kuɗi ne shi ɗan kasuwa yana da kwarin kuɗi amma ba zai ba ka kwarin kuɗi ba sai in ya siya wannan abun kuma yana siya masa kuma ya sake sayar masa a wuri guda kuma ya sayar masa ya karya wannan nasa sai ya sayar masa akan dubu goma sha biyar an gane da kyau ya ya ta dubu talatin da masa a dubu ashirin da biyar misali ko dubu ashirin da uku ko da makamancin haka sai ya ciro masa farin kuɗi ya ba ka hajin sa dama tana nan ba ma taɓa ta ba dama shi bukatar sai dan samu farin kuɗi irin wannan cinikin haramun ne haramun ne kaunan wahida amma al'ummar suna yi al'ummar musulmi suna yi za su fara kawo maka hujja ai wallahi ni da ban ina bukatar farin kuɗi ne in ban yi haka ba ba zai ba ni farin kuɗi ba in ban yi haka ba shi kuma sai in nayi masa haka ne to kaga wannan ba hujja bane wannan ba dalili ba Allah yake mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan duk yadda kake son a farin kuɗi ka roki Allah ta'ala ka nemi wata hanya insha Allah ta'ala Allah zai kama hanyar sauki ko dubu da dubu ka rani a tsirinka amma kada ka mara ma wani wanda baya yin gaskiya baya ka goya masa baya akan zalincin ka zo ka siya abu a wurinsa ka tura masa kuɗinsa a cikin wannan ya samu kuɗinsa cash sai kuma ya karye ka kuma ka sayar masa ai ka mara masa baya akan zalunci inda al'umma mutane ba za su yadda su je musu ba da ba za su yi wannan ba amma an samu daman ana zuwa musu ana ribantar wannan dama shi yasa matsala al'umma tana shiga cikin wasu matsaloli da bala'o'i Allah ya rufe mana asiri Allah ta da ke cewa wala ta'tau fil ardi mufsidin ubangiji ta ce baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin baqiyatullahi wato ragowar da Allah ta'ala zai ba ku shi dan abun da za ku samu na albarka na riba idan kuka yi gaskiya dan riban da za ku samu innan alkhairin sa da albarkan sa a wurin ku ya fi muku namba da zalunci da tauye mutti da daukar haƙƙin mutane shi da ma'ana baqiyatullahi da za ku haƙura ku yi daidai ku cika modo ku yi awo daidai dan abin da za a samu din nan sakamakon wannan gaskiyar da aka yi naira ɗari ne aka samu ɗari biyu ne ɗari uku ne wannan kaɗan da aka samu din nan Allah ta rike baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin ta fi muku alkhairi ta fi muku albarka in kun kasance ko mu'minai ku kalli wannan dan kaɗan ku gode wa Allah ku ga irin alkhairin da Allah zai kawo muku daga baya amma ina sai handaba da kodai da sabbuto mutum kawai da sai ya samu riba mai yawa akan dan uwansa sai ya ribanya sai ya ribanya sannan hankalinsa ya kwanta wannan ba daidai ba in ji Allah ta'ala baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wannan yana tsaye daga cikin fassarar jumla ta baqiyatullahi wanda kuma shine ya fi fita wa ma ana alaikum bihatir annabi sharike cewa al'ummarsa ni kan ba tura ni ba zan zaman to muku security mai kiyayewa wanda zai kula da ku ya kula da shigan ku da fitan ku ba ya san abin da kuke daidai ne ko ba daidai ba a ni ba tura ni dan wannan ba abin da aka ce yi sai in bayyana muku gaskiya in faɗa muku halal da haram ku ɗauka kofar ku ɗauka wannan na naku ne ku ya shafa ya yi muku daɗi kuka yi muku daɗi wannan ku ya shafa ni dai misala ta ubangiji na ta'ala aka umurce ni sanar kuma na sanar kuma duk lokacin da kaje zaka sanar da risala sakon Allah tabaraka wataala to sai ka musguna wa mutane sai wani ya tsare ka sai wani ya ji kamar shi kake zage sai wani yana ci shi kake masa shi kake yake shi kake masa haban shi kai ba ruwan ka kai malami ka faɗi abin da Allah ya sawaka abin da yake gaban ka wanda ya dauka makansa shi ya dauka wa kansa kai dai risalan Allah tabaraka wataala ta isa da ita kuma haka Allah yake kai ta kai ba wani kame kame an gane abin da nake nufi shine ma'ana wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba tura ni zaman to muku tsirike mai kiyayewa ba in faɗi muku duk abin da ranku yake so a'a ba na faɗa wai duk abin da ranku yake so ina faɗa abin da Allah yake so in yayi muku dadi alhamdulillah wannan shine imani da ake so in bai dadi ba mutum sai ya gyara laifin sa ne an bayyana masa sai ka gode wanda ya faɗa maka wannan laifin an fahimta jama'a sai suka ce masa bayan musu wannan wa'azi ga rabbin su suka ce qalu ya shu'aibu la kai shu'aibu kaji ka saurara asalawatuka ta'muruka an natruka ma na'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ya kai shu'aibu yanzu sallanka ibadarka zikirin da kake yi shine yanzu ya roɗe ka da har ka zo ka tsaya a gaban mu ka hana mu ibada abin da muke mun saba yin sa na kuma ka saboda kai kana gani kana sallah kana azumi kana zikiri kana wannan yanzu shine ibadarka za ta hana ka wannan izgili ne suke masa an gane da kyau a salatuka ta'muruka wai sallanka addininka ibadarka shine zai hana ka a zai zai baka umarni ka hana mu أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء الصلوات قراءة نقول بيو أقول قراءة الجمع الصلواتك إذا قراءة الجماعة ديوة أقول كما قراءة الإفراد وأن شين قراءة حمزة الكسائي لكما إمام حافظ ليس في تاريخ رسول سنة كرم تاتا بالإفراد أما تجي معنا قدائع suke tuhumar ta cewa ai yanzu kenan sallan ka ne addininka ne ibadarka ne yasa har ka waye da zai baka umarni cewa ka hana mu abin da muke bautata maka aw an naf'ala fi amwalina ma nasha wannan kenan as-salawat ka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una wannan raddi ne akan maganar da ya faɗa musu na farko wa ila madana akhahu shu'aib qala ya qaumi i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru to shine sun masa raddin wannan jumla سواء صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وكما صلنك ne ta umarce ka da mu yi wani abin da a cikin dukiyarmu abin da muke so ka shige mana shishigi a cikin dukiyarmu ka faɗi mana abin da kike so ka hana mu ka ce mana ku ci ka modo kar ku tauye ku yi kaza in ba ku yi kaza ba haka zai same ku yanzu sallanka ne za ta yi maka za ta baka wannan umarnin wannan kuma raddi ne ga maganar da ya faɗa musu wala tanqusul mikyala wal mizan dinnan an gane da kyau aw annab ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid wannan izgili ne da wasa da hankali ai lalle kam lalle kam kai kan ka cika mai jurewa ka cika mai hankali ka cika mai wayo an gane da kyau ba wai suna nufin gaskiya cewa yana da jurewa yana da wayo ba a'a wasa da hankalinsa ne wato su sun dauka cewa tunda shi bashi da wayo na tattalin arziki bashi da wayo na hada duniya ba bashi da wayo na hadama da tara duniya ba to a ce ya zama bashi da wayo kuma bashi da hankali to shine bari a jefe shi a zarge shi da akasin wannan su ne wanda suke da wayo su ne masu hankali su ne masu dabara su ne wanda suke da siffar alhalimar bace amma bari su gage shi da wannan siffa an gane abin da nake nufi innaka la anta alhalimur rashid ba wai yawansa bane a zagin sa ne da masa izgire kamar fadin Allah ta'ala a gobe kiyama wajen kafiri da in sasa ta cikin wuta ta ce da shin duk kadana azaba innaka antal azizul karim ana cikin azaba ana ce masa dana amma ya ranka ya daɗe aike kana da daraja aike mai mutunci ne zuba masa azaba ka san wannan ai wasa da hankalinsa ne to haka kuma suke faɗa wa annabi shu'aib alaihi salam innaka la antal halimur rashid to sun gama nasu magana yanzu kuma zai ba su martani sai ya tashi ya ba su ya jera musu magana ya jera musu wa'azi da nasiha da ban tsoro wanda za ta ratsa zuciya wanda ya mutum ya aje hankalin sakanta za ta amfane shi duniya da lahira ba wai kawai su kadai bane al'umma ma duk baki da kowa za ta masa amfani wannan jumlar da ya faɗe ta na wayannan ayoyi su suka ba annabi shu'aib alayhi salam ana ce da shi khatibul anbiya khatibul anbiya wato mai mai wa annabawa khutba wanda yake magana da harshen annabawa a maimakon annabawa saboda wannan jumla wayannan kalmomi masu balaga masu fasaha masu darussa yake da su qala ya qaumi ya ku mutane na ara'aytu da Allah ku bani labari mana in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan ni na kasance ina da babbar hujja a wajen ubangiji na ta'ala ina da dalili sosai dalili mai karfi da wajen ubangiji na وآتاني إن كنت على بينة من ربي wa razaqani minhu rizqan hasana kuma gashi duk da ƙari bayan Allah ta'ala ya bani hujja ta annabci hujja ta mu'jizodi kuma Allah bai bar ni ba haka ya arzukani daga wurinsa arziki mai albarka ya bani ilimi na annabci ya kuma sanwaƙe mun ya yassara min duniya ya bani arziki daga wurinsa arziki mai albarka ku bani labari mana in na kasance ni da wannan siffa na annabci ni ne annabi kuma ni ne wadatacce wanda Allah ta'ala ya bani wadata ta arziki akwai laifi a cikin wannan ni'imar da Allah ta'ala ya bani ai ba ni ne wa kaina ba Allah ne ya bani ni'ima ta annabci Allah ne kuma ya bani ni'ima ta arziki saboda haka maganar da nake faɗa muku ana muku izgili ba na muku wasa da hankalinku ina faɗa muku sako ne na Allah a gare ku wa ma muridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an kuma ni bana so in saba muku akan abun da ina hana ku daga gare sa bana so in ce da ku wannan abun haramun ku bari ku dena ni kuma in je in aikata shi wallahi bana yin wannan duk abun da kun ga na hana ku a kansa to ni na hanu daga gare sa kafin na hana ku saboda ni annabi ne manzo ne na Allah in ji annabi Shu'aibu alaihi salam ba daidai bane in haramta muku wani abu ni kuma in aikata shi ko kuma in umurce ku da wani abu ni kuma bana yin sa in na haka din na zama mayaudari ne na zama mara hankali kuma Allah ta'ala yayi fushi akan duk mutumin da ya zama to yana wa mutane umurni ku yi abu baya yi yana kuma hana shi kuma baya hanuwa Allah ta dace ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku mutane musulmai dan me yasa ne kuna faɗa abin da ba ku aikata shi dan me yasa ne mutum ya faɗi abu baya yi ya zama laifi babba a wajen Allah ta'ala ku faɗi abin da ba ku yi wannan kowane mutum haka balle in ya zama to malami ake yake wa mutane kar ku yi sata misali kuma a gansa shi yana sata kada ku sha kwaya misali a gashi yana shan kwaya kada ku ci ku yi zina misali a gashi yana yi kada ku ci dukiyar mutane bisa ga zalunci a gashi yana yi wannan ya zama mummuna ne sosai a gare zaki musamman in ya zama to wanda yana da sanin haka an gane abin da nake nufi kuma a ce yana kiran mutane ku zo ku yi sallah ku kula da sallan ku shi baya kula da sallah ku kula da azumin ku baya kula da azumin sa ku faɗi gaskiya baya faɗan gaskiya ku rike amana baya rike amana ku cika alƙawari baya cika alƙawari ai ya zama babban mayaudari shine abinda annabi annabi ta kadin sallallahu yake fada wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an bana so in saba muku akan abinda ina hana ku daga gare sa kuma haka Allah ta'ala yake fada wa yahudu a cikin suratul baqara ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun yanzu kuna umurtan mutane ne da alkhairi da gaskiya kuma kuna manta da kawunan ku ci ayi abu mai kyau ko akan kowa kwayi alhali kuma ku ne kuna karanta littafi kun san halal da haram ina hankalin ku yake ne dan me yasa kuka hauka shi inji ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an malama suka ce ya wajaba ga duk wani malami kafin ya faɗa wa mutane wata magana na kira zuwa ga alkhairi ko hana zuwa ga sharri ya aza wa'annan ayoyi a gabansa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi ma la taqulu ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun da kuma fadan annabi shu'aib alayhi salam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an kullum mutum ya aza wa'annan a gabansa yayi kokari ga cewa ya tabbaka kafin ya fadi wani abu in ba haka ba sai mutum ya shiga cikin matsala in ba haka ba mutum sai ya faɗo a cikin wani bala'i al-imam al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi mai littafin ahkamul Qur'an a zamaninsa a garin Fat a Maghrib shi ne babban limani sai mutane sun masa magana akan cewa akramakallahu ka sanarwa mutane a cikin masallaci galibi idan sun shiga masallaci ba a yin tahiyatul masjid ba sa kuma yin raghiba raghaib salloli na kafin sallah a sanarwa mutane kula da wannan abu da aka gaya masa da ya ji a ransa wani lokaci shi ma ya shiga masallaci ya yi biya sulmaji ba ya yin razai ba saboda ayyukansa na gida da littattafai da rubuta littattafai sai ya ce a ransa abinda ba na yi in kyau mutane su yi aina yi wa Allah ƙarya sai ya ƙi ya yi magana sai ya koma a gida daga wannan lokaci ya fara duk lokacin da ya shiga masallaci yana tahiyatul masjid yana raziba yana tahiyatul masjid yana raziba har ya kai kwanaki 41 cif yana yi bai fasa ba ya zama jikinsa sannan ya dauki speaker ya gawo mutane aka tambaye shi nesa tun lokacin da muka ga maka akramak Allah ko mun dauka ko ka manta ko ka ki yace wallahi ban manta ba ban ki ba abun nan da kuka ce in fada in sanar ayi ni ina gaba na yi to na ji tsoron Allah in gaya wa mutane ku zo ku yi abu da ni ba na yi shi sa na fara tabbaka shi kafin in zo in gaya wa mutane ku yi shi shi sa wani malami kace ya ayyuhar rajul mu'allimu ghayrahu halla li nafsika kana lat ta'limu تصف الدواء للاستقام وللطنا كما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم كياك ياك متمن ديك كويا ومتاني كما ينا من تاد رنسا يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان التعليم ina ma da ka fara da kanka ku koya wa kanka wannan abun mana kana faɗa wa mutane magunguna don su warka alhali kuma kai ne wanda ka fi shi rashin lafiya da cuta kai ka fara shan wannan magani ka samu lafiya mana sannan ka ba wa mutane tasifu dawa'a lidis saqani wa lidhana kai ma yasihu bihi wa anta saqim ibda bi nafsika fanha an ghayriha fa idan tahat anhu fa anta hakimu a wancan lokaci ne fa hunaka yusma'u ma taqulu ana iya sauraron abin da kake faɗa dinka wayan fa ustalimu la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azimu kada ka yarda ka hana mutane wani abu da wani zunubi wata siffa wani aiki wani hali da ana yi kake kar a yi alhali kai kana yi irinta wannan babban laifi ne a gare ka tunda kai malami ne masani shine abinda annabi Shu'aib alaihi salam yake ga wa Umar sa anan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in kuntum illa tuqaha mastafa'a kace ni ba abin da nake so illa jara jara nake so muku jara na kawo muku wannan abin da nake faɗa idan muka jara a tsakanin mu kuka cika mudu ku yi daidai ba kwa zalunci to albarkarsa da alkhairinsa da ramarsa a gare mu ne gabaki ɗaya abun zai shafe mu in uridu illa al-ismaha mastata'at muddin abun da zai na faɗa na alkhairi na gyara to ina yi abun da bashiya ba kuma ba zan iya faɗa ba wannan Allah ba zai kama ni da laifin sa ba wa ba tawfiqi illa billah babu dogara ta illa akan Allah daya mana na dogara ne akan Allah ubangi subhanahu kadai shi da wanda zai taimaka mu alaihi tawakkaltu a gare shi Allah subhanahu wataala akan sa shi kadai na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare sa daga koma a gobe kiyama tunda akan Allah ne na dogara kuma wurin Allah na ne ni agaji na da taimako na to Allah ta'ala ba zai tunza tani ba inji annabi Shu'aib alaihi salam ga al'ummar sa wannan duk cikin khutban da yake musu fa cikin wasiya da yake musu sai yake ga musu cewa wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaq ya ku mutane na kada fa fana da kuke mun fana da kuke mun yasa ku budurce wa Allah ku kafirta da Allah saboda kawai ne kun tsana tunda shine ya fada bara mu bara mu biyo kada wanda suke da wannan ai tunda shine ya fada wallahi ba za mu dauka ba suna so fada din ma wani ne daban inda wani ne daban ya fada to za su dauka amma tunda wannan wallahi ba za mu dauka ba to shine yake ga mu cewa la yajrimannakum shiqaqi kada fa saba man da kuke da kiyayya ta da kuke yi kada ya sa ku kafurta da Allah ta'ala ku saba wa Allah ta'ala abun nan da ya faru da al'ummu da suka wuce ya sabe ku an yusibakum mithlu ma asaba qaum nuh mithlu ma asaba qaum nuh irin abun da ya samu al'ummar annabi nuh alaihi salam na bala'i da yadda Allah ya halaka su ya nutsar da su a cikin ruwa kuma kada ya same ku aw qawma hudin ko kuma irin halaka da ta sami al'ummar annabi Hud alayhi salam na guguwar iska da aka yi musu aw qawma salih ko kuma abin da ya faru da al'ummar annabi salih da muka karanta kusa kusan nan duk wannan kada ya same ku sai yake da su wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kuma gashi nan bugu da kari ai kusa kusan nan labarin mutanen Lord da abin da ya faru da su kusa a gare ku bai nisa ba kuna sane da labarin kuma ga garuruwan su yana kusa da ku ku dauki darasi daga wannan mana wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku ji tsoron Allah ku nemi gafarar Allah ku yi istighfari ku bar shirka da kafirci da kuke yi ku tuba ga Allah subhanahu wataala kaga duk annabawa tauhidi aiki na dare da kuma yawaita istighfari da tuba mun karanta ayat nabi hud abin da ya faɗa kenan wa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum mijraran wa yuzkum quwwatan ila quwwatikum annabi salih shi ma abin da ya faɗa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu annabi hud a can muka karanta wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin gashi shi ma annabi shu'aib abun ne faɗa kenan wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi a can annabi musa alayhi salam shi ma abun da yake faɗa wa al'ummar ta kenan qala rabbighfir li faghfara la qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la an gane abun da nake nufi dukkanin annabawa suna kira zuwa ga tuba zuwa ga tauhidi zuwa ga istighfari wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimu wadud lalle ubangiji na subhanahu wataala mai yawan rahama ne kuma mai nuna soyayya da kauna zuwa ga bayinsa ga rahama ga nuna soyayya da kauna ga bayinsa wannan sai Allah tabaraka wataala sai ayata gaba a ka karanta qalu ya shu'aibu ma nafau katiran قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبتنا رجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله والسلام اتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط da ya gama dukkanin wa'azi da yake musu bayanan nan dukka da ya kammala sai suka ce da shi ya shu'aibu ma nafahu kaseeran ba ma fahimtar jewa daga cikin abin da kake fada kawai muna ji surutu kake yi ma nafqaw kathiran mimma taqulu cikin abinda kake faɗa mana wa abinda muna ji kawai muna ji bakin ka yana motsawa surutu kake yi amma mu dai ba ma fahimta izgiri ne gaskiya kawai ne ba wai ba sa fahimta ba wa inna lanaraka fina dha'ifa kuma tabbas mu muna ganin ka dan mai rauni ne za'ifi ne a wurin ba ka kai komai ba in mun tashi kashe ka za mu kashe ka ba abinda zai faru sai mun ga dama kuma za mu kore ka mu cire ka daga kasar mu ba abinda zai faru قالوا يا شعيب كان اشكن سوره الاعراب الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا شين أبونا سكا فلا مثانا وإنا لنراك فينا ضعيفا مؤمنا غنينك ضعيفنا أو رمو saboda kuma abin da zai faru da mu idan muka tashi mu musguna ma mu matsa maka walaula rahmuka rajamna wallahi ba dan kana da mutane tare da mu aqidar mu daya addinin mu daya kafircin mu daya muna tashi da muna komai da su ba ba dan wayannan mutanen ka ba da wallahi za mu jiggefe ka haka mutu wai ganin ido mutanen sa ne zai zai sa su barsa wa ma anta alaina bi aziz kai kan ba komai ba a wurin mu baka da wata buwaya baka da wata daukaka baka da wani daraja idan muka ga dama mu kashe ka za mu kashe ka kawai za mu barka saboda mutanen ka da suke tare da mu qala ya qaumi yace ya ku mutane na arahdi a'azzu alaikum min Allah yanzu mutane na da kuka ambata su sun fi muku daraja sama da Allah ba ku ganin Allah da ya tura ni Allah da ya annabtar da ya annabtar da ni da na zo muku da wannan sako ba ku ganin girman Allah kuna cewa idan saboda mutane na wattakhadtumuhu wara'akum zahriya kun doki Allah kun jefi Allah a bayan ku a bayan gadon bayan ku wato kuka rena Allah Allah ku kuma yadda shi ba komai ba ba ku ganin idon Allah da buwayar Allah da dokakin Allah da darajar Allah ba mutane na su ke gani lalle abun mamaki inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ubangiji na subhanahu wata'ala yana kewaye da duk abin da kuke aikata shi ba abin da bai sani ba komai naku ya sani kuma ya lissafa ya rubuta shi daki daki akwai ranar da ƙaryan ku zai kare to anan shine ya ga musu wannan magana kuma har yanzu zai ba su yarda ba akan abin da zai faɗa musu a ƙarshe dai abubuwa daban-daban za su faru za su faru a gare su kuma har ubangi subhanahu wataala zai zo ya halaka su kissan ba ta kare mana ba akwai ragowar da insha Allah gobe za mu tashi mu ƙara kissa mu je ayoyi na gaba bi iznillahi ta'ala abin da muka faɗa ya zama to dai Allah ta'ala ba mu ladarsa wanda akwai kuskure Allah ta'ala shi ya fi mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين يا رب امين امين يا رب اللهم امين